الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الشيخ واتفق واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات واتفق علماء السلف ثم لما يمغباتا من أهل السنة أما ما لمن سنة كو سنهد أكن النهي عن الجدال سنهنا أي تجاهية والخصومات لخصومة في الصفات أجئن صفوفين الله وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه suka hana kuma a daina karan a daina koyon ilimin ilmul kalam kada a koya kada a karan kar a shiga ciki ba saboda asalin bata ke sa'ala rajulun umar ibn abdul aziz an an shay'in min al ahwa'i wani tambayi umar ibn abdul aziz daga wani abu daga cikin ahlul ahwa'i fa qala sai ya ce ilzam dinas sabiyyi fil kuttabi ka lazimci addinin yara da suke yaro yana makarantar allo yana kuttab ba abin da ya dame su abin da aka fada musu ee a a a a kwakwalwarsu ba ta lalace ba su je sun ana jayayya su dauko matsaloli su wahal da kansu ba shiga wannan bai ce kai irin su wal arabiyu da mutumin ƙauye walha amma siwa zalika ka rabu da abin da ya wannan ci wannan ma'ana wannan kinaya ne na kada ka ɗaukan makanka wahala suna wahal da kansu ne ba abin da za su canza abin da yake daidai din nan shine daidai abin da yake ba daidai ba ba daidai ba ne ba ba haka ba ne ba gaskiya ta tabbata gaskiya ƙarya ba ta da daɗi ko saboda akwai cikin bayan cikin halittar mutane akwai wanda Allah ya jarrabe su da wahala abin da za su yi ta yi Allah ya jarrabe su da wahala kwakwalwarsu ba za ta taba iya gano cewa wahala suke yi eh manzon Allah yana son abubakar yana son umar yana son usman yana son aliyu duk musulman duniya suna son su kuma akan haka suka bar duniya an nada lissafin su an tafi yanzu kuma sai ka zo kana son baraka su ga Allah ko ka nuna ma Allah kurakurai suka yi ba da kwarai ba ne sai a warware wancan hukunci a dawo kan naka hankali ne tun da ake yin waɗannan abubuwa ka taba ganin an ci nasara babu wanda zai ci nasara babu cin nasara a ciki to shi yasa duk wanda ya ɗauko wannan hanyar sai ka tabbatar da Allah ya jarrabe shi da wahala Allah ya cire albarka a ciki in yana da ilimin ma Allah ya cire albarka a ciki eh rayuwa ba inda za ta tafi duk wanda suka yi ba inda suka tafi وقال وقال ايضا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل wanda ya sanya addinin shi zamo addinahu garadan lil khusumat jayayya yau ana fadin wannan gobe wannan to sai kaga kuma ya bar wannan yau ya bar wannan hanyar ya koma wancan gobe ya bar wannan ya koma haka zai ta yi ba shi da tabbas akan abin da yake ciki an fahimta don haka saboda niyyarsa sai je bare binciko abubuwa yana binciko abubuwan da suka fi karfin shi suka fi karfinsa sai kasa fahimta sai kaga yau ya dauko wannan fahimtar yana ganin ita ce daidai ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi yana binciko tunda abin da yake bincikowa din ba da kyakkyawan niyya bane kuma ba abubuwa na kwarai yake bincikowa ba me zai binciko ya rikita lissafi ya tada hankali da tuntuni da suke yin haka ba wanda ya taba cin nasara an fahimta wa qala zuhriyu min allahi risala in kana son ka huta shine min allahi risala ina mana min allahi risala Allah shi ya aiko addini in aka ce an aiko akwai wanda ya aiko akwai wanda aka aiko akwai sakon da aka aiko guda uku kenan ba shi bane ba wa ya aiko wa ya yi aike ya aikowa da me to shi kenan to sa'an nan akwai waɗanda aka aiko aka aike zuwa gare su su ne suwa to shi ne ce Allahi risala min Allahi risala daga Allah ne wa ala rasul albalag ala hal ballag ala hal ballag ala hal ballag Allahumma fashhad wa'annan guda bin sun tafi ko wa alaina at-taslim musulmin kwarai kuma mika wuya su eh manyan zuhuri ya faɗi wannan wannan zantutukan manya-manyan malamai ake ɗauko maka don ka sai in za ka ɗauko abu ina za ka je ka ɗauko in ka je ka fara rami ka fara cikin wahala za ka wahal da kanka ne ka wahal da rayuwarka wallahi ba za ka cimma nasara ba saboda duk wanda suka yi ba su cimma nasara ba wa qala malik ibn anas iyyakum wal bid'a wal bid'a imam malik yace ku kiyaye bid'a قيل يا أبا عبد الله ما البدع وما البدع أكت يا أبو عبد الله ميتيتي بدع ليسوا بينين بدعو إذن قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وإن نسكي سبب باكي أتشين أسماء الله وصفاته وكلامه تمقدر الله وعلمه وقدرته ولا يسكتون أما سكت عنه الصحابة ba sa son su shiru su tsaya inda sahabbai suka tsaya suna ganin cewa su suna iya gano wani abin da sahabbai ba su gane ba to asalin bata kenan wattabi'una lahum bi ihsani rawa abdurrahman ibn mahdi an malik abdurrahman ibn mahdi ya rawaito daga imamu malik imamu darul hijra law kana al-kalamu ilman da ce ilimin kalam ilimi ne la takallama fihi as-sahabatu wat-tabi'una da sahabbai su za su fara magana a kai da tabi'ai kama ta kallamu fil ahkami wa shara'i kamar yadda suka yi magana cikin fikihu cikin hadisi cikin komai cikin tafsiri walakinahu batilun yadullu ala batil ilmin kalam kenan batilun yadullu ala ala batil magana imamu malik kenan wasu ila sufyanu thawri anil kalam aka tambayi Sufyanu Sauri da dangane da ilimin kalam fa qala sai ce da'il batila da'il batila wai me kidan karabu da ƙarya aina anta anil haqq ina kake ga gaskiya ittabi sunna wa da'il bid'a wa da'il bid'a ka bi sunna karabu da bid'o'i wa da'il bid'a wa qala wajattul amra al-ittiba'a yace al'amari shine ka bi abinda Allah da manzansa suka faɗa sai ka huta shine ake cewa mazhabus salaf kenan abinda Allah da manzansa suka faɗa da fassaran da sahabbai da tabi'ai magabata na farko suka yi sune al'amarin su wuce lafiya al'amarin sahabbai su ya wuce lafiya da tabi'ai duk hayaniyar nan da kake gani daga baya ne fa to in kai rashin arziki rashin sa'a a wajen Allah sai Allah ya kyale ka ka rabu da gaskiya ka je kana wahala a cikin ƙarya wa qala alaikum bima alayhi aljamaluna wan nisa'u fil buyuti kada ku shiga cikin wahalhalu jammaluna masu kiwon rakuma ba ba shi da matsaloli da yawa me manzon Allah ya faɗa da yamma za shi ji abinda manzon Allah ya faɗa ko sahabbai aka fada shi ilimin shi kenan ya ishe shi ba zai taba sa kanshi cikin wahala ba an fahimta wan nisa'u fil buyuti haka kuma addinin mata da suke cikin gida ayi kaza kar ayi kaza kaza na da kyau kaza ba shi da kyau ai an ce kaza ai an ce kaza an fahimta in aka karanta lahallari shi za a ana girmama shi ilimin da aka dauka cikin lahallari din da shi haka ake aiki to in ka ɗaukan makanka wannan hanyar to ka tsira kenan insha Allah amma in ka saka kanka cikin al'amura masu wuyan fahimta waɗanda suka fi ka kwakwalwa sun yi ba su tsira ba kai da kwakwalwa ka wata kai ta kara ta karya ba me za ka yi ka tsira wasu biya na filkuttabi min al'ikirari wal amali tabbatarwa da aiki dama aka ce maka wa yas'alil ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna in ka ɗauki wannan to shi kenan kai kasan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah Allah bai kaddara zai zauna har karshen duniya ba rayuwar da ya shekaru kaza ya tad- ya faɗi duk abin da zai faɗa su ake ce ma hadisai sunnoni kenan su kuma sahabbai suka ɗauko mana daga manzon Allah suka kawo tabi'ai suka zo manyan malamai aka san cewa ilimin hadisi ana tafiya ne kan malamai amintattu wanda aka amince da su cikin addininsu da imaninsu da amanarsu da gaskiyarsu da menene da menene to su ne ake cewa su ne malaman da suka rawaito hadisi yasa ba za ka taba jin an ce wannan hadisi sahihi ba ne sai ya tara abubuwa masu wahala idza qalu hadha hadithun sahihun ma'ana tawaffara fihi arba'at shurut الشرط الأول أربعة أو خمسة خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند الشرط الثاني العدالة تمام الضبط عدم الشذوذ عدم العلة القادحة وأنه وحلحلون ما لما حديث دسكي اتصال السند شيني سندي أقصادها سندي wannan da ya ce an kaza ko haddasa kaza ya sadu da shi sun rayu lokaci kada kaza kuma ya tabbata ya yi karatu wajen almajirinsa ne wannan malaminsa ne to shi ne sanadi ya sadu kenan ba gibi a cikin sanadin al'adala kuma duk malaman da ke cikin wanda suka rawaita kowa an bincike shi duk yana da adalci adili ne ba ƙarya ba tuhuma da ƙarya ba fiski ba bid ba komai ittisalu sanad wal adala wa tamamu dabt kowanne a cikinsu in aka binciko haddasa ya haddace ne yadda ka san ana haddace fatiha ana karanta baya shige mishi duhu tamamu dabt kenan dan in an samu khifatu dabt ba su ce mishi sahihi yace hasan saboda adalci da girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an sai adamu shuzuz wannan sanadi babu shuzuzi a ciki ina ma'anar shuzuzi a shuzuz mukhalafatu thiqa man huwa awthaqu minhu abin da ake cewa shuzuzi kenan wannan malami ne wannan malami ne amma malam ga malam babba ga malam karami sai maganar malam karami ya saba da malam babba sai a ce to dun da darajar ka cikin ilimi ba ta kai wancan ba amma kai ma malami ne sai a ce shazun don da a ce kai baka da komai jahili ne ko makaryaci ne ba sai a ce batilu ba za a ce shazun ba mana aka ce shazun an girmama maganarka malami ne amma maganarka ta sha banban da maganar wanda ya fi ka ko ku a'a kai ɗaya ne ko ku biyu maganarku ta sha banban da maganar malamai goma to sai a ce kuskure ya fi kusa da kai kaɗai ko ku biyu ɗin sama da malamai guda goma ɗin shi ne shi zuwa ke sannan adamul illatil qadiha babu wata illa da za ta hana yin aiki da wannan hadisin illoli kuma suna da yawa to shi za su zo ce haza hadithun sahihun amma wanda bai san darajar ilimi ba sai zo manya-manyan malaman hadisi yana suka kansa yana ganin waje yana sukan su kansa yake suka amma shi yana ganin yana musu illa yana musu barna ko yana ci musu gyara to duk wanda suka yi haka nan ba su ci nasara ba suna nan da yawa masar suna nan da yawa ko ina da ko ina ba su taba cin nasara ba to abin da ake nufi kenan wayanda su kawo mana zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan har aka zo kan tabi'ai tabi'u har aka zo asrul a'imma imam malik imam shafi imam abu hanifa imam imam imam ahmad ibn hanbal ne shaybani suna nan da yawa to duk kowa ya amince da su da iliminsu da tsoron allansu da menene da menene da baki daya an amince da su abinda suka faɗa ɗin nan kada ka tsallake shi ka ce kai kana ganin kafi su ko kana ganin abinda su ba su gani ba kana ganin abinda kaza kaza kaza kaza in ka faɗi abinda ya saba musu ce kana da nassi daga manzon Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ba su da shi to shine sai ka ɗauki abinda manzon Allah ya faɗa da shi za ka yi aiki amma kana fama wai kwakwalwanka ijtihadinka wallahi bata ka ka shiga hanyar bata kenan zaka wahal da kanka kai ma kanka azaba sannan karshe ba abin da zaka samu sai ka bata lokacin an yi su shekaru nawa nawa hamsin sittin saba'in baya ba wanda ya taba cin nasara a cikin su aka gaji aka hakkura aka bar hadisin manzon Allah yadda yake din nan Buhari din nan shine Imam Buhari Imam Muslim din nan shine Imam Muslim Ibn Hajjaj Imam duk waɗannan baki ɗaya su ne waɗanda manyan musulmai suka amince da su suka jinjina musu suka girmama su to haka al'amari zai tafi har abada duk wanda kake son kai suka a kansu kana sukan kanka ne ba abin da zai duk wanda ya gama rayuwar shi akan amince an amince da shi ya tafi ka zo kana son ka nuna ya za ka yi sai a canza hukuncin a dauki naka rashin tunani ne an fahimta malamai masar sun yi sun yi ba su ci nasara ba wanda suke wanda suke suke gabatar da hankalinsu kokolonsu da tunaninsu akan nasi akan ilimi akan malamai mene sun yi har sun gaji kowa sai ya gama rayuwarsa a lalace ba abinda suka samu ba su samu ɗaukaka ba suna mutuwa kuma koman su ya lalace kenan wancan malaman kuma suna nan har gobe a ce rawahul bukhari rawahu muslimun ahrar tirmizi nasa'i abu dauda ibnu maja imam malik imam duk suna nan ana faɗan sunan su sai ga duniyar duniyar musulmi duk sun amsa radiyallahu anhu rahimahullahu ba haka bane ba wannan abin da duk musu duniyar musulmai ke faɗa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko kungiya ko wata su zo ko menene da menene suna ɓata lokacinsu suna ɓata lokacinsu kan da ake shi an ci ana zagin abubakar da umar ko ƙwarza ne bai taɓa yi musu ana kara musu daraja ne wajen allah kana kara tabbatar da cewa kai jahili ne ko mai mummunar niyya قال الربيع عن الشافعي أرويته لك إمام الشافعي يتي لأن يلقى الله عبد العبد كو ولا ميفدا العبد لأن يلقى الله العبد يوا لأن يلقى الله العبد باوى يحدد الله بكل ذنب ما خلا الشرك duk zunubi duk laifukan duniyan nan mutum ya yi matukan ba shirka ya ba ya je ya hadu da Allah da shi ya fi mishi sauki da ya je ya hadu da Allah yana cikin ilmul kalam ko al'ahawa bi shay'in min al'ahawa wa qala yunus ibnu abdul a'la an shafi'i wannan duk daga ina ake rawaito su daga imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i kuma kowa ya san wane ne shafi'i eh kowa ya san wane ne shafi da darajar da Allah ya bashi tun daga zamanin shi har zuwa yanzu akwai mazhabin shafi akwai waɗanda ta hanyar mazhabin shi suke ibada to ya za me zaka fada game da shi ka rage darajarsa ko ka ka sa mishi kwarza ba abin da kake masa kana wahal da kanka ne an fahimta yace la an yubtala al mar'u bima nahallahu anhu khala shirka a jarrabi mutum da duk sabon Allah ban da shirka billahi khairul lahu min an yabtaliyahu bil kalam ya fi mishi sauki alkhairi da a jarrabe shi da ilmul kalam وقال أبو ثور عن الشافعي ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح ما هو اللي تبشى علم الكلام يصير بقى. الرداء ما كان شيء كان عرفه أبدا وقال الحسن ابن محمد الصباح سمعت الشافعي يقول حكمي في أصحاب الكلام yace ni imam shani muhammad bin idris shafi hukunci na akan malamin ilmul kalam an yudrabu bil jaridi a kawo kwagiri a dake ai musu bulala wa yuhmalu ala al ibli a dora su akan rakumma wa yutafu bihim fil ashair wal qaba'il a zaga da su a unguwanni da kauyuka ana cewa ana ce musu mi wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka alkitaba was sunna wa akhadha fil kalami wannan shine sakayyan wanda ya bar alkitaba was sunna ya dauki ilmul kalam wa qala ar-rabi'u an shafi'i law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilmi li akhar wa ina mutun zai ce maktaba laburare na maktaba ta littafai na duk a ɗauka abawa ne wa kana fiha kutubul kalam a wannan littafin akwai littafin ilmil kalam lam tadkhul fil wasiyya waɗannan littafin ba za su shiga cikin wasiya ba saboda ba za a ce musu ilimi ba li'annahu laysa min al-ilm wa qala law awsa li ahli al-ilmi yace kuma da an ce an yi wasiya a ba malamai abu kaza lam yadkhul ahli al-kalam ma ilmin malaman ilmin kalam ba za su shiga ciki ba wa qala yahya ibn sa'id sami'tu aba ubayd yaqulu jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'a amr al-akhirah fi kalimatin yace manzo Allah ya tattara duk abubuwan da suka danganci lahira a cikin kalma daya man ahdatha fi amrina ma laysa minhu wa huwa radd wa jami'u amri dunya fi kalimati innamal a'malu binniyat yadkhulani fi kulli babin babu mujanabati ahli al-ahwa'i babin da yazo na a nesaci masu ilmin masu ahli al-ahwa'i a daina zama a daina mu'amala da su za su bata ma aqidarka sai ce qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum idza ra'aita allazina yakhuduna kaga da suke kusawa cikin ayoyin Allah kyale su kada ka ce za ka gyara su baka isa ba wanda eh waɗanda suka dawa suke dawa suke ja waɗanda suka gabace ka sun fi ka ilimi sun fi ka komai sun suke jayayya da su to kai me za ka faɗa musu su ji to sai dai ka shaurare su ka bi su ka halaka ko ka kauce musu fa a arid anhum ka kaurace musu kada ka ji karatun su kada ka ji kasakasan su kada ka je ai wurin ilil karatun su kada ka yi karanta littafan su kada ka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza in an ce shekaru ne sun kare to akwai kasakasai wa'ansu akwai kasakasai wa'ansu akwai littafan da suka yi Allah ya ce وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تق وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه an fahimta da duk waɗannan mutane ne da Allah ya suka shiga cikin rafkana ba zuciyarsu ba tsarki ba tsarki ba tsafta duniya suke bukata kawai da makami da duniya da mulki da kuma da kuɗi da ba abin da suke bukata sai wannan in ba wannan suka samu ba sa jin tsoron Allah. Wa ƙala Allah fama talafu illa min ba da ma ja'ahumul ilmu. Ba haka Allah ya faɗa ba. لم يكن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما هكذا أريد وما تفرق الذين إلا من بعد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة هكذا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد إلا من بعد ما جاءتهم البينة بهذا من يبقى رسول من الله وقال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا شمال يجي أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب وقال سيد بن الجوير في قوله أولي الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة في الأمل الأيدي القوة في الأمل to shi da aka ce al'aidi al'kuwa an yi tawiri ne ko haka yake mun ce kar a yi tawili ko? والسماء بنيناها بأيد سي أكا تيمي آه بقو... مي أكا فسر شي بقوة تون أكا فسر أيدي ده قوة أي تاويلي كينا آه باب سديني إيه أيد فعل ميزان سو دبن دبن ne shine ma'anar kowa ya karfafa su wasu sama abane na bi aidin wa inna la musi'una ba tawili bane fassarar sa kenan li anna mizanul aidi faqu وقال على الأيدي القوة في العمل والأبصار بصراء بما هم فيه من دينهم قال مجاهد في قوله تعالى منه آيات محكمات cikin alkur'ani nazi akwai ayoyi muhkamai wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje samu nasara najran ce ma za ta kuluna fi isa bin maryama shi suka ce abdullahi wa ruhun minhu ruhun minhu din nan shi suka ɗauka min littab'idiyya min kuma tana ɗaukar ibtida'ul gaya tab'idiyya kaza kaza sai suka ɗauki abin da ya dace da aqidan su suka fassara shi wa ruhun minhu ba haka bane ba min libtida'il gaya daga gare shi min tab'idiyya min kaza kaza min kaza ba haka bane ba to da yake su aqidarsu sai suka ɗauki fassarar min fassarar da ta dace da aqidarsu nan ta sai Allah ya saukar da aya wallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatu hunna ummul kitab shi ya saukar ma da alqur'ani cikin alqur'ani na akwai ayoyi muhkamai muhkamatun ay almuhkam shi sune ayoyin da ba sa daukar ma'ana biyu sai daya ko ko mu'zamul amuri ana cewa muhkam fi min ayatu muhkamatu hunna ummul kitab sune makoman littafi sune mu'zamul kitab an fahimta min min ayatu muhkamatu hunna ummul kitab wayannan ayoyi muhkamai din sune makoman littafi sune ummul kitabi sune mu'zamul kitab dai na mana wannan magana in kaga aya mutashabiha ka kasa fassararta sai ka ɗauko ta ka kawo wajen muhkama ce muhkama ta fassara ma ga abin da ake da to ya da muta sha bihatun kenan to wace aya ce muhkama da za ta fassara muna minhu sai ce in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan wannan yana ɗaukar mana biyu in kaga aya tana ɗaukar mana biyu ko uku ka rasa yadda za ka yi ba ka da ƙarfin fahimta ba sai ka dawo minhu ayatun muhkamatu hunna ummul kitab ummuka marji'uka alaysa kazalik ayoyi muhkamai din sune makoman littafi sune ummul kitab sai ka dauko wancan da ka kasa fahimtar me ake nufi sai ka zo nan sai su fassara ma ga abin da ake nufi wa ruhun minhu an samu ittishabun ke to shi aka ce wancan aya su ce in huwa illa abdul ma mana in huwa illa abdun ma huwa illa abdun bawa ne kawai an'amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'ila bawa ne muka muka yi mishi nima shi zama kuma juz'i daga mu منه آيات محكمات قال الحلال وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا كقول سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين وقوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم أليس كذلك؟ قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي ملي... عن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت duk duniya duk masu cewa aisha radiyallahu anha da masu cewa wani haka wa fi yawa bata lokaci ne kawai wallahi wallahi tallahi bata lokaci ne قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية منذ الله كانت هنا آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التاويل ما الذين في قلوبهم زيغ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال قالت سيتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أيتشي منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فحذروهم كوني سجيس كوجيس هذا هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسلمة ابن كعنب وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أبو بكر القرشي التيمي الأحول كان قاضيا على عهد بن الزبير ويقال كنيته أبو محمد مات سنة سبع عشرة ومئة قوله آيات محكمات من زمان زي فسركم وأن الكلمومي هل فهمت؟ أي غير منسوخات وقوله آيات الكتاب الحكيم أي المحكم وقوله أهكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت أي أهكمت بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد وقيل المحكم هو الذي يعرف بظاهره معناه ظاهر سيبقى معناه وأما المتشابه ففيه أقاويل أحدها ما قال الخطابي وجماعة ما اشتبه منه فلم يتلقى معناه من لفظه wanda yake akwai shubha ba za a iya fahimtar ma'anarsa ba daga lafazinsa sai an nemi wani abin daban wa zalika ala darbaini yace shi ma ya kasu kashi biyu ahadihima idza rudda ila al-muhkami urifa ma'anahu in an dauke shi an koma da shi a cikin muhkam za a san ma'anarsa ba haka bane ba in huwa illa abdun an'amna alayhi وجعله مثلا لبني إسرائيل إنازا تكما تشابه وروح منه wannan Allah ne shi halitta halittarsa wannan in huwa illa abdun bawa ne muka yi masa ni'ima to bawa ce zama juz'i na Allah hankali ma ba zai dauki wannan wal akhar ma la sabila ila ma'rifati kunhihi na biyu shine wanda ba za a iya sanin hakikanin sa ba wal wuqufi ala haqiqatihi ولا يعلمه إلا الله الله كأي سنش وهو الذي يتبعه أهل الزيد يبتغون تأويله سيني أهل الزيد wanda zuciyarsa ta kau suka kau zukatan suka kauce suka suka suka bata suke neman fassararsa kal imani bil qadari wal mashi'a su shiga cikin al imani bil qadari al mashi'a wa ilmi sifat wa nahwa mimma lam nata'abbad bihi walam yukshaf lana an sirri wanda ba a ce ba ba ba a ce mu yi ibada da shi ba kuma ba a bayyana mana sirrin da ke ciki ba fal muttabi'u laha muttabi'un lil fitna wanda ke bi sai ya shiga cikin wannan yana neman fitina kenan li'annahu la yantahi minhu ila haddin taskunu ilayhi nafsuhu duk binciken da zai sai dai ta kara shiga rudani wal fitnatu al ghulu fi at-ta'wil al muzlim wa qawluhu hunna ummul kitab sai ce ai mu'azzamuhu nan sai ce wannan ummul kitab marji'ul kitab sai ce mu'azzamuhu yuqalu li mu'azzami at-tariq ummu at-tariq wa qawlu hatta yab'atha fi ummiha rasulan mu'azzamiha kenan ko ai mu'azzamiha qala ash-shaykh akhbarana abu tahir محمد ابن علي الزراد wani lokaci kana daukan ana daukan magana ana ce a ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da Allah ya girmama shi ya daraja shi ya karrama shi shi ya ɗauke shi saka cikin sahabai waɗanda suke ba sa son shi mutane ba wanda ba mutanen kirki ba sai saka son na na Aisha ransa yana santa tana son shi tana cewa mata bai tsakanin kirjina da cinya tana kaza kaza kaza kaza yace mana na Fatima fa da matan manzo Allah suka hadu suna suka ce ki je ki ce manzo Allah ki je ki ce ma ki je ki ce mahaifinki ya ji tsoro ya yi adalci tsakanin ibnatu abi ibnatu abi quhaf ta take abin abu ne arziki za ta je ta tashi tiryan tiryan ta je ta tarar da abba da nana Aisha na kwance ta ce an aiko ne zo na ce kai kaza sai ce aisha in kina so na ki so ta ya fatima ya ce ya fatima me ya ce in kina so na ki so ta to an ɗora mata babban aiki ke sai ta kama hanya ta dawo lafiya mai aka yi ai jawabin da wahala in kina so na to ki so ta yanzu ba an kara mata nauyi a kanta ba kenan to shi yasa duk sa'ad da ka taba sahabban manzon Allah fa kana taba manzon Allah ne a fakaice ka sani ko baka sani ba in ka sani to illa barnan ta yi yawa kenan in baka sani ba waɗanda suka suka ka su sun sani manufarsu kenan eh karshe in ka bi karshe inda kai ma za ka kai kenan ce ya ke fatima in kina so na ki so ta ta sowa na na fatima ta ja dawowa ta ta zo ta ce to ga abin da aka ce su biyu aka gaba aka ce wace ta ce ko musulam ko wace ce zainab ki je ki fada wa manzon Allah zainab Allah ya sa sanna na Aisha zuciyar mu kuma na Aisha ta zama kafira ta zama arniya da zama kaza kaza kaza kaza kaza kaza hankali ma zai dauki wannan Allah ya aiko manzansa da ya zabe shi ya fi kowa shi ya zo ya dauke shi ya saka hannunsa miyagun mutane mabarnata wanda ba su da mutunci wanda kaza kaza kaza kaza zababbun yadda ya zabe shi haka zai zaban masa abokan wanda za su zauna da shi ya zabe shi shi ya zaben masa kuma waɗanda za su zauna da shi ya zaben masa matan da za su yi daidai da shi da waɗanda sahabai waɗanda za su yi daidai da shi shi sa tun da aka kafa wannan shi an ce ake yi ba a taba ba a taba rage darajar sayyidina bakar ko kwarza ne ko umar ko usman ba ta lokaci ne ake yi kawai الزراد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمود ابن حبيب المؤذن ببخارى في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعمائة كذب جنا فهشي شئوري كذا شكرا كذا لوكشي كذا سبورة أتبتد إنجنش مجنا sai mutum ka zo kai a tunaninka kawai shiriritinka kawai da jahilcinka kawai da wotanka kawai kana suka wayannan abubuwa kai zaka kawo naka ka tabbatar matsaloli ne قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد ابن حمدان المروزي قال حدثنا أبو يحيى عبد الصمد ابن الفضل البلخي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد عن أبي هانئ عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي كرشن الأمة تزأ سامو ناس متاني يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أهيركك يا يسوع wannan kuma yana cikin tsaye musulun saboda irin waɗannan maganganu in ba na son wannan maganar shi in fara yin suka ma cikin musulun da kai saboda in iya cire waɗannan maganganu da dabara kenan duk duk dabara kenan ba dabara shiriri ta kenan kawai wai karshe waɗansu a samu waɗansu cikin al'ummata da za su yi ta baku in faɗa muku abin da ba ku sani ba daga iyayen ku rabu da su ba ku ba su za su ɓata muku aƙida za su ɓata muku tunani za su ɓata muku addini هذا حديث حسن أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الله بن أبي يزيد المقري أبي عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي عثمان مسلم ابن يسار أظن أتي ما والد والد والد جي كك بنشكا game da su je ka kai bincike game da su suna da sifofin da za a karbi riwaya su ba su da sifofi to ilimin hadisi mas'ala ce yana da wahala in ba asali ne da kai a ciki ba ka shiga ciki za ka rude eh matsala ce da take bukatar a kama hannunka tiriyan tiriyan ana koya maka amma da ranar tsaka ka je ka shiga ciki kana karanta littafai wallahi rudu za ka shiga farko ka shiga da kyakkyawan niyya sa'annan wanda suka san makaman abu su za su karantar da kai amma ka karanta da kanka ka je kana ba kyakkyawan niyya kuma ba kyakkyawan ilimi وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة yace an rawaito daga Amr bin al-As yace akwai shedanu a cikin teku an daure su awthaqaha Sulaiman Sulaiman ya daure su yushiku an tahruja fataqra ala an-nas Qur'ana lokaci ya kusa za su fito suna karantar da mutane al-Qur'ani suwa aka ce shayatin to za su karantar da kai al-Qur'ani sai su nuna ma daidai قال الشيخ قد أخبر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يا بار الأبان عن افتراق هذه الأمة يتي وأن الأمة ذات الربو وظهور الأهواء معنى الأهواء والبدع دزاس يأتو فيهم وحكمت بالنجاة لمن اتبع السنة أما منظور الله صلى الله عليه وسلم شيئا كهكونش دوان وزي سيرة سيوان دي بالسنة وسنة أصحابه وندي بالسنة منظوم الله بسنة صحابة منظوم الله فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره wannan duka gaira wasa da sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin alhawa yana bin son zuciyarsa ka kauce masa kawai aka ce maka kauce masa ba a ce ka kokarin ka gyara shi ba don an san ba zai gyaru ba da manufa yake yi da manufa ake yi ba ana yi ne kuskure ba a'a da manufa ake yi shi yasa da gani inda ake bibiyowa a ɗauko wannan su ɗauko wannan su mawakin afirka an sa'a ba su yaɗu ba kamar kasar masar kamar kasashen laraba mutane sun yi har sun gaji har su mutu su bar rayuwa ba abinda suke ba abin da suke gyarawa ba abin da suke canzawa an fahimta wa ya tabarra'a minhu ya barranta daga barin shi wa ya turkuhu hayyan wa mayyitan ya rabu da shi a raye ko a mace fala yusallimu alaihi idza laqiyahu wa la yujibu idza idza ibtada ila ila an yatruka bid'atahu wa yuraji al-haq ba ko ba hulɗa da su har sai sun bar wannan bid'a suka dawo kan gaskiya an fahimta to shi ce wannan anil hijirani fauka salat fi ma ya ka'u bainar rajulaini minar tafsiri fi hukuki suhba wal ishra duna ma kana zalika fi haqqi dini da aka ce hadisi yace gar musulmai biyu su yi kaurace ma juna kwana uku yace abin da ya danganci tsakanin amma ba abin da ya danganci addini barna cikin addini bane فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا to wannan kalma irin waɗannan nasoshi da ake maganganu malamai da suke ahlul bid'i bid'a bid'a bid'a to kai ma in baka zaka shiga cikin magana ga bid'a baka fahimci mecece bid'a ba bid'a ta kasu kashi nawa ba kai ma sai ka je ka shiga sai ka je ka shiga barna aka ce bid'atu khalqil qur'an jahamiya su ne duk wannan bid'o'in da suke ana magana har kan zamanin su imamu malik bid'o'i ne da suke sukan kai mutum ma ga kafirci aske gemu sunna ce ko bid'a mutum ya kafirci mutum ya zaka daina gaisawa da shi zaka ba musulmi ba ne baya da hakkokin musulmai sai ka ce ai bid'a shikenan kullu bid'atin dalala mutum ya aske gemu sai shiga wuta mutum ya yi maulidi shi shiga wuta? to kai ba kan in ka ɗauki in ka ɗau wannan kai ma sai ka raja addinin ka tukunna eh ba haka bane ba kai kana ka kudurce maulidi bid'a wanda ya yi maulidi ya yi bid'a zai shiga wuta dan Allah aka ce ba ga dan maulidi zai shiga wuta ba za ka ba za ka kwato shi ba a'a balle kai ka yi ta mishi fatan ya shiga ina wanda ya aske gemu shi ba musulmi ba ne? al-muslim akhul muslim wanda ya maulidi ba ba musulmi bane almuslimu akhul muslim la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kana son aljanna kai kana Allah Allah Allah ya sa su wuta kai ma shekara ja addininka da iliminka da aqidanka an fahimta to shi yasa komai zaka shiga ciki sai an karantar da kai ba ba haka ake shiga cikin abu ba ba mun zauna da malamai da suka san suka fi kowa sanin wannan babin akwai malamin da na mishi hidima shekara takwas wallahi ina cikin library ina karanta komai sai an karantar da kai a lura wata rana na je zan yi karatu ina zuwa ko mantik ne ko mene zan na zama zan fara nace su waɗannan ibnu abdul barr na sai ce kai ibnu abdul barr ba kiran suna ba a faɗa musu wannan da girmamawa a kiran nan ba yi karatu ba Allah eh na yi kuskure هؤلاء ابن عبد البر waɗannan su ibn abdulbar to baka ba shi girman shi ba ba na faɗa muku wanda ɗan shi zai je phd ba ya ce in za ka zo kana kala malikun ba girmama da kare littafin kai shigo gida na don inda ake samun albarka ke inda ake tara albarka ke nan fa ba wai hayaniya surutu kowa ya zama za ka yi can abubuwa firme ke nan ko قال كعب بن مالك في قصة تخلفه وتخلف صاحبيه وسيما لا يكاو قصة ايه يا تشكا سورة متنا أتوا أي بزي سمك مي مي بيان ولا wace magana ai shi ne ai shi ne ya zo haɗai suke aike zai ga minti goma kawala ka abubuwan malik fi kisaci ta kallufihi wa ta kallufi sahibai ka abubuwan malik su uku suka ba su je gazuwa mai ba مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على ما إذا أخبرنا حدثك ce su uku ne ba su je yakin tabuka ba to wani hukunci aka yanke musu ce alama akhbarana abdul wahidi al-malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana muhammad ibn isma'il قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب ابن مالك قال يتي سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال yace lokacin da suka ba su ji yakin tabuka ba da gangan ne sai ce ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة manzo Allah ya ce ma duk waɗannan guda uku kar wanda ya hulɗa da su kar wanda ya zanta da su fashta na banan nasu shi mutane duk suka nisa ce mu wata gayyaru lana kowa ya canza mana kowa ka kalle shi fuskar sa ba walwala saboda kai hatta tadakkarat tadakkarat fi nafsi al-ard ce sai da na ji cikin zuciya na ko ba kasan da muke bane ko ba madi ba inda muke bane ko kaza ko duniyar ta canza ne ya kowa zan kalla ya min haka kowa zan kalla ya min haka me ya faru ne fa ma hiya allati a'rifuka kaman ba ba kasan da na sani ba fa amma sahibaya shi yana kokarin shiga mutane kenan su yi ta bashi abin nan amma wayancan sai su suka kasa yadda za su yi suka zauna gida fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani sai suka zauna gida suna kuka wa amma ana fa kuntu akhruju yace ni ina karfin hali in fita fa ashhadu salata ma'al muslimina na je na halarci sallah tare da musulmai wa atufu fil aswaq ina shiga kasuwa wa la yukallimuni ahadu masallaci ba wanda zai zanta da ni ne sallama ba mai ansawa na shiga kasuwa ba wanda zai zanta da ni ne sallama ba mai ansa wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da salah yanzu manzo in manzo Allah sallama yana zaune inda ya salla bayan salla فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا hanya manzo Allah ya musa ko labbansa ya maidin ya amsa sallama ta amla ko ko a'a thumma usalli qariban minhu shi ne dabara na je na zauna kusa da manzo Allah nayi sallah fa usariquhu nazara ina sallah ina satan kallon shi ina sallah yana kallo inda nake ina idan da sallah shi kau da kai fa idza aqbaltu ala salati aqbala alayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni sai kau hatta idza tala alayya zalika har abu yayi tsawaita tasawwartu jidara ha'ita abi qatada wa huwa ibn ammi fi na tsallake katangan abu qatada shi dan baffana ne wa ahabbun nasi ilayya shi kuma na fi son shi da kowa fa sallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam ne mishi sallama wallahi yake amsawa hatta idza kamulat lana 50 laylatan min hini na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina sai da aka samu dare 50 kwana 50 kenan aka ce kar azanta da mu da lokacin ya cika azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina manzo Allah ya sanar da cewa Allah ya gafarta ya karbi tuban mu wan talabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na kama hanya zani wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yatalaqani annasu fawjan yuhanni'unani bitawba wannan hadu nan yana gaishe ni ina albishirinka Allah ya gafarta falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da naima manzo Allah sallama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرك من السرور من الله سي فسكا ستنا كار كلكلي تنا عسكي أب إيه وهو يبرك من السرور إيه وهو يبرك من السرور na bai kawo wajihu ba eh wayansu duskan babu ko يبرك من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك كي البشر da fiye rana da take gare ka tun daga ran da mahaifiyarka ta haife ka yau ce ranar da tafi komai alkhairi gare ka saboda Allah ya gafarta muku hadha hadithun sahihun wa fihi dalilun ala anna hijrana ahli albid'i ala at-ta'bid kaga ka wannan kisa don ya karfafa maganar da muka wuce ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khafa ala kabin wa asabi an-nifaka hina takhallafu an al-khuruj ma'ahu lokacin da aka ji yakin tabuka suka kisa din nan sai manzo Allah ya ji anya wannan ba nifaka ce ba kuwa to shi yasa yace a kaurace musu fa amara bi hijranihim ila an anzala Allah tawbatahum wa arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bara'atahum وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء, وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم أنا مجانا بدعة شيء كسر أكوي بدعة مكفرة أكوي بدعة غير مكفرة أكوي بدعة بابا أكوي بدعة كرمة أكوي بدعة متفق عليها أكوي بدعة مختلف فيها إيه؟ شيخ عثمان لفوري يتي هكما لما يدوس كتير ba za ka yi ma mutum musu ko inkari kan matsala da aka yi ikhtilafi a kai ba sai matsala mukhtalafin alaiha amma matsala wasu malamai sun ce i wani sun ce a'a in ka ce i je ka da i in ka ce a'a je ka da a'a amma kada ka ce ma kai kana cewa a'a ka ce ma i i don me ce me i ko kai ka ce i ka ce ma inda ce a'a don me ce ma a'a wasu malamai sun ce wannan wasu malamai sun faɗi wannan amma matsala mujma'un alaiha to shine in mutum ya saba ake mishi wannan musu a yi lokaci ya ce ko saura minti goma kuma اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Today, the door.